أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حكريم دار العظيم السلام عليكم من داكن كراتمنا واتو dausayin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wanda muna cikin littafin tarihul hawadis wal ahwal annabawiyya na Usaid Muhammad ibn Alawi al-Maliki al-Hasani al-Makki rahimahullahu ta'ala mun kwana jiya karkashin wato wiladatu sallallahu alaihi wasallama cewa hawadinuhu wa maradihu wato waɗanda suka reni annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda suka shayar da shi nono nan za mu tashi yace waɗanda suka wato an san da larabci hawadin jam'u hadinatin marabi jam'u murdiati wa harramna alaihi almarabi min qabl suratul qasas shine ismu jami'i to murdi idan ba ya zo a siffa kaman na kira irin a ce yau mata raunaha ta zahalu kullu murdi'atin to murdi'u ake cewa al-murdi'u haka habin ba ta habin na tuza ta habin duk kalmar da aka san daman namiji ba sana'arsa ba ce kamar ha'id ba ta ha'idatu mace mai haila sai ta ce inni ha'idun ba su ce ha'idatun ba dan da namiji na haila ne ai ta din daman ta'ul mufaraka ake ce mata wannan ta din ta'ul mufaraka ta da take rarrabe namiji da mace to tun namiji bai haila bai amfani kawo ta sai ce almurbi'u a ce alha'idu hadin hawadin marabi wannan kenan sai dai a halat da kaman idan ya zama kamar yadda zo na ciburani yau matarona ta halu kullum murdi'atin amma arba'at wato ya zo an faɗe shi da na kira kuma yana gami dukkan wata wanda take shayarwa a ranar alkiyama firgice wanda za ta yi za ta firgice har ta rabu da abin da take shayarwa awwalu man arba'ahu ummuhu farkon wacce ta shayar da shi sallallahu alaihi wasallam ita ce mahaifiyarsa sai da Amina bint Wahab ibn Abd Manaf ibn Zuhra tabni Hakim ibn Murra tabni Kab ibn Lu'ay ibn Galib ibn Shirin na mai ba kuma ta baba na ga muku da mahaifiyar Annabi sallallahu alaihi wasallama da mahaifiyarsa suna haɗewa ne a wato hakimu murra da kusayyu da zuhuratu zuhuratu ma kaka sai da amina shine babba kaka abdullahi kuma shine kani kusayyu ainihin sunansa mungira ne ana kiransa kusayyu ne saboda da mahaifiyar ta yi aure ta ɗauke shi ta tafi da shi nesa da makka sai zaman an kai shi makanan makanan kasiya wuri wanda ya nisa da maka sake sa kusayyu dan karamin da aka yi nesa da shi tasgiri ne na kasiyu wato dan karamin kani wanda aka tafi nesa da shi da makka shine sai sunan kusayyu ya bi shi kusayyu dan haki bin muratabi ko kusayyu bin kilabin bin muratabi kabin bin lai a wannan kenan الزهرية ثم أرضعت سويبة الأسلمية sai suwaibatul aslamiya wacce take ku yangan abu lahabin ne ita ma ta shayar da shi na kwanaki wa suwaiba iya jariyatu abi lahabin suwaiba ku yangar abu lahabin ne fa ta kaha ya yadda idda ita lamma basharatu bi wuladati sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ta kai masa albishir cewa dan uwansa abdullahi da ya rasu din nan a watannin baya to matarsa ta aihu murna haka sai yace ya yantar da ita fa khaffafa Allahu anhu min al'azabi bi sababi sururihi bi wiladati sallallahu alaihi wasallam sai aka rage masa azaba saboda farin cikin da ya da aiwa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar rawa zalika al-bukhari mursala kamar yadda bukhari ya rubuta hadisin a matsayin mursali ma'ana cewa abu labin an yi mafarkinsa an tambaye shi yaya Allah ya da kai ce kai ba kyau sai dai akwai rana ɗaya ranar litinin ana sassauta masa azaba ana ba shi nono yana sha daga yatsarsa ba don gobe saboda ya yantar da suwai ba rana haihuwa na filasar ya nuna farin ciki an sa abincin yan wuta kuma babu nono a ciki alkurani ya gama abincin su la ya akuduhu illa alkhatiuna ba lissafa wala ta'amun illa min gislin la ya akudu illa alkhatiuna sannan a cikin sotu safat ya lissafa mana abinci da abin shan yan wuta ya faɗi wata la'ananniyar bishiya ce inna shajaratan takutu fi asl jahim ita ce wa shajaratul mal'unata fil qur'an bishar da aka la'anta cikin qur'ani shajaratul zaqum kenan inna shajaratul zaqumi ba'amul asim kaji abincin ya huta inna shajaratul zaqum ba'amul asim inna shajaratul azalika khairuz zulan am shajaratul zaqum inna ja'alnaha fitnatan lizzalimin inna shajaratul takhruju fi asli jahim bishiya ce wanda wuta aka shuka ta a wuta ta tsiro wutan ake bata tana sha a tsakiyar wuta ‘ya'yanta kuma yadda ka san kawunan shekaru tsalwa ka annahu rusu shaƙi to bishiyar nan wa aka shukawa zai ce ‘ya'yanta yake fa inna hula ake nuna min ha samali una min halittun ‘yan wuta ne za su ci bishiyar nan su cika cikinsu da ita sannan sun ci a ci ba a sha ba a ci an sha sun ma inda lamu alaiha la shauban min hannun kaji abin sha kuma tafashashen ruwa wasu kuma an hamiman فقطع معه إن له عليه لشوبا من حميم وسقوما حميما أشاهد da su tafashe ruwa kikkita musu uwar hanji Allah ya sauke amma shi ranar litinin duka mako ana sauke masa a bashi nono ya sha saboda murna aiwa na talata kaga kenan wata kila da yayi murnan nan ranar talata ya yadda da wata baiwa ita ma ranar laraba ma yayi murna ya yantar da wata rana alhamis ma yantar da ita ranar juma'a yantar da ita ranar asabar don ladi to da mun kwanakin ma kwaye bakwai ne ba ran da ba zai sha nono ba kenan li'itihi so ya bata faran biyu lati rasul sallallahu alaihi wasallam wa qad adda ibnu manda fi sahaba wa fi zalika khilafun bayna ahli ilmi ita suwaiba cikin malamai akwai ibn manda ya lissafa cikin sahabbai cewa duk da akwai sabani tsakanin malamai cewa sahabiya ce ko ba sahabiya ba wa kana suwaiba tadkhulu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da mata zawaja khadija ta fayukrimuha wa tukrimuha khadija suwaiba ta kasance takan ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya aure sai da khadija kuma ya girmama ta alaihi salatu wasallam ita ma sai da khadija ta girmama ta وكان صلى الله عليه وسلم يبعث إليها بعد الهجرة بالكسوة والصلة حتى ماتت حتى باين هجرة داو مدينة منظر الله yakan aika mata da riguna suturu da kayayyaki na sada zumunci har ta rasu a makka shi yana madina alaihi salatu wassalam saboda bai manta da wannan shahararwa ba manzo Allah kenan sallallahu ثم أرضعته حليمة بنت أبي زؤيب السعدية sai Halima ‘yar Abu Zu'aibin wanda aka sani da Sa'adiyya ‘yar Banu Sa'adin, a nan ta samo Sa'adiyyan. Bilaban ibn Abdullah ta shayar da ma'aiki Alayhi Salatu Wasalam da nonon ɗanta Abdullahi, aki unai Anisa wa Shima, ɗan uwan Anisa da Shima'u, wato ƙaninsu ne. ita ce ma'un ta girma har tana goyon annabi sallallahu alaihi bayanta ta data yar sai da halima ne tana goyon manzo sallallahu alaihi bayanta ranan da ya ci hunai ita ce ma'u ta zo ka san hunai ne ai garin shayarwa ne aka aka ci da yaki wa yawma hunai ne iza ajabarkum kasatukum falantum na ku shayan garin garin wato shayarwa ne tun da garin aiwa ba su karba ba garin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara isar da sako makka ne da suka ji karba gari na biyu da ya fara shaida manzon Allah a duniya shine garin sharuwan shi dan Allah jama'a ba ku mamakin shanin mai me yasa abin su ke jerantuwa ne yadda ka san jerantuwa agogo garin da aka haife shi makka bayan ya fita makka yana jariri bai ba inda ya fara shiga sai da'ib garin shayarwa inda ya fara isar da sako makka ne gari na biyu da sako ya isa annabi ya taka garin ya ce Allah ya aiko ni garin shayarwa garin da ya ci yaƙi hijja tana shekara takwas watan azumi makka ne yana fitowa garin garin sharon suka taru zan sake shi ma ci su da yaƙi a jerance da haka ran da ya ci ɗa'ifan da yaƙi alaihi salatu wassalam da aka kamo su fursunonin a ciki a lokacin ita shema'u ta zo ta ce ya rasulullahi ni ne shema'u yarka na shayarwa wacce lokacin da aka kawo ka shayarwa gidanmu ina goyonka har ina ɗaga ka ina jijjiga ka ina marawa sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ta yan tambayoyi na shaida ta tabbatar masa ya girmama ta ya ce to yanzu me kuke so a yi muku suka ji su Allah an kama mana mutane a matsayin fursunonin yaƙi muna so ne ka saka mana su tunda a matsayin karamci mu dangin ka ne na shayarwa wannan kuke so eh to ba matsala amma kun san ba ni kaɗai ba ne sahabbai na da haƙƙi don Allah ka ce jama'a an taɓa malami irin annabi Muhammadu sallallahu ba a taɓa ba su waye da su da haƙƙin su duk ba kayan Allah da manzon sa suna da haƙƙi ku bari abin da yake nawa da na banu hashi duka na yafi ina da magana ina da magana kan banu hashi in nace tunda in nace na yafi nasu su ma sun yafi amma ragowa ku bari a tambaye su kunna da aka suka ce wa sai rige-rige masu ke a ya zo wallahi banu hashi su biyu wallahi mu ma mu ma namu na haka ne da haka mu din ma mun yafi an yafi an yafi shi kenan to a takaice aka samu karamci suka samu kyaututtuka aka maida musu abubuwan su da kuma na yaƙi da aka ci da kuma yanci da aka ba su suka ci albarkacin wannan shayarwa da aka yi fa aka zato ma ila biladiha ita sai da halimtu abintu abi zu'aibin as-sadiya ta tsaki annabi sallallahu daga makka zuwa garinta wara tsaif can bayan tsaif shi bani sa'adin a banu sa'adin ce zaki ta mata sa'adiya a nan wurin lokacin da ta shigo tare da mutanen sauran mata masu neman shayarwa duk kowanne aka wasu annabi sallallahu alaihi wasallam sai su tambaya in sun ji an ce mahaifinsa ya rasu to sai su ga kamar in sun shayar da shi to wa zai biya su kudin shayarwa haka haka ita ma aliman da farko bata karba ba sai daga baya da ta rasa dan shayar wanda ta karba sai take ba ta so ta koma bata dauki dan kowa ba ta ga mijinta mijinta ta ce koma ki karbi wannan yaro mana har ta koma ta dauki annabi sallallahu alaihi wasallam ta karbe shi a nan wurin ya ishe ka darasi annabin da ya zo zai canja dukkan tunani na kafirci wanda duniya ke kai a wancan lokaci zai canja duniya ya saita ta ya canja mata wurin zama amma wacce za ta shayar da shi ma tana tunani da ta shayar da shi waye zai biya ta tuna mahaifinsa bai da rai dan a gwada maka aikin nan ba na kuɗi ba ne aikin nan ba na tara resources ba ne aikin nan na mai aiki ne kaga kuwa a ce tana mata wa zai biya ta amma a lokacin kuma ake magana alaihi salatu wassalam nasarar su zata mamaye duniya kuma hakan ne gashi ta mamaye alhamdulillah a waka mu inda shi bani sadin arba'ata awami ya zauna tare da nan banu sadin shekara hudu ala sahi a riwaya da tafi inganci shekara biyu na farko da ta koma da shi ta nemi a kara mata shekaru aka kara mata fanalat bi rada'ati khairan min si'ati ragd al-aish ta samu da albarkar shayarwa annabi sallallahu alaihi wasallam alkhairi da yawa na yalwan arziki da dadin rayuwa cewa ba wani wahala ko miyai da suna cikin yanayi na yunwa a hanya da suna zuwa duk abokan tafiya sai sun jira ta saboda dabban ta baya gudu saboda yunwa da ramewa amma wajen koma ta dauke annabi sallallahu alaihi wasallam kuma nonon ta a bushe ba ta da ruwan nono dabbar ta ma a bushe amma daga daukar shugaban halitta ta kai shi bakin nonon ta da ya kama take sai nono ya zo take nonon ya albarka take dabban ta ya lafiya ya karfi sai ya zama ita take tsaya da ta jira da su suke jiranta amma ita take tsaya ta jira saboda albarka annabi sallallahu alaihi wasallam وكانت الشيماء وهي بنت حليمة حليمة السعدية تحضنه مع أمها شيماء wacce take yar Halimatu Sadiya ce ta kasance wato tana reno Annabi sallallahu alaihi tare da uwarta suke wannan aiki na reno wa qarradatu Halimatu khawfan alaihi min hadith shaqq as-sadri wa huwa ibnu arba'i aw khams sinina ah Halimatu Sadiya bayan ya shekara biyu a da ta maida shi can gida makka wurin mahaifiyarsa saboda tsoron abin da ya faru na keta kirjinsa da aka yi lokacin shekaransa hudu ko biyar saboda a lokacin ya fita yana kiwo tare da yan uwansa na shayarwa sai waɗansu mutum biyu suka zo suka kama shi suka kwantar da shi suka sa wuka suka keta kirjinsa suka ciro zuciyarsa suka keta suka ciro wani abu suka gefar suka wanke zuciyar suka liƙe suka maida ta suka liƙe kirjinsa ya zama kaman ba a taɓa komai ba sai ya zama wannan ɗin ya zama mujiza su kuma wannan abokan shayarwar nasu da gani an kuntar da shi an keta kirjin suka ruga gida suka ce abokin mu dan uwan mu dan maka nan fa an kashe shi gashi gashi ta suka zo da mijinta abu kafsha a cewa suka zo da mijinta Abu Kafsha suka same shi a kwanci alayhi salatu wassalam sai suka same shi yana kwanci alayhi salatu wassalam duk ya hada zufa sai duk ya hada zufa sallallahu alaihi wasallam to a wannan yanayi suka tambaye shi me ya faru ne yace gashi gashi gashi wadansu mutane suka suka kama ni suka kwantar da ni suka keta kirjina suka ciro zuciyata suka keta suka wanke suka liƙe suka maida kana jin zafi ce ba na jin zafi to tunda wannan ƙasa ce da babu annabta ba wahayi litin zura qauman ne ma unzira abahum fa hum gafiluna litin zura qauman ne ma atahum min nazirin min qablika sai suka ji tsoro suka ce kada fa ya zama fa aljanu ne suke so su taɓa shi idan aljanu suka taba shi kuma sunan mu zai baci ba za a rika ba mu shayarwa ba gara mu mu ka mu dauke shi mai da shi wajen iyayensa suka maida shi da suka maida shi sai uwar ta tambaye shi ta tambaye ta ce a ya kika da ya na dawo da shi ne ko a ki ga mun dai a ba kuma ce a ki ga mun tace to wallahi kin ji kin ji abin da ya faru shine ban tsoro ta ce mata ai wannan ke baki ga komai ba ni a aiwansa na ga fiye da wannan wannan dan na aljanu ba su taba shi ba ba abin da ya same shi to wannan shi ne dawo annabi sallallahu alaihi wasallam gida thumma lam tarahu ba'da zalika illa marratayn ita halima ko shema'u din bata taba gana annabi sallallahu alaihi wasallam bayan wannan lokaci ba sai su biyu ihdahu ma ba'da tazawuji khadijata ita haliman kenan ja'at tashku ilayhi jadba fa qata sayyidat sayyida khadija 20 ra'san min ganan man gairi zalik yace sai bayan da Nabi sallallahu alaihi wasallam sai da Khadija ita Haliman ta zo tana koka masa irin halin da ta shiga na tsananin rayuwa sai da Khadija ta bata kyautan dabbobi tumaki wajen kai ashirin wato tumaki ashirin ta bata kyauta war marra saniya karo na biyu kuma shine yawma hunain iz ajabarkum kasatukum kenan a ranar yaƙi ne da muka faɗi da zu ta je ta nemi manzo sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya faru a an ci su da yaƙi an cinye musu komai su ma an kama su yawanci su man fursunin yaƙi ya ce to nawa da na banu hashim na yafi da sauran jama'a kuma zan faɗa zan tashi in ga jama'a na yafi nawa da na banu hashim in sun yafe muku in ba su yafe ba kuma to da ya faɗa ko jama'a suka ce a ya rasu layi wala duk wanda ka yafe min na haƙin kan mun yafe masa sallallahu alaihi wasallam kaga bai tirsasa bai tirsasa su ba sai kawai ya bi wannan salo alaihi salatu wassalam to shine sai wa hadanatu ay sallallahu alaihi wasallam aidan ummu aymana barakal habashiyya har yanzu kuma cikin wanda suka reni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ummu aymana baraka yar habasha wacce take kuyangan babansa ne wa kana warisaha min abihi abdullah ya gaje ta wajen babansa sayyidina abdullahi ita mutumiyar habasha ce amma malaman sira suna cewa ba an san yadda kalan mutane Ethiopia yake ba bakake ne wuluk ba ita din ma haka take jace fata ta ba kalan fatar da ja ne ba irin bakake irin na sauran Afirka ba irin jajayen mutanen nan wannan ya sa ma annabi sallallahu alaihi daga baya falamma kabura da ya girma a taka haye intin da ita wa zawwaja zai dan harisa ya auren ya auren mata zai dan harisa ta kuma suka fi sayyidina usama ibnu zaid bada nasha sallallahu alaihi wasallam yatiman manzo sallallahu alaihi wasallama ya girma yana maraya iz mata waliduhu wa huwa hamlun ya rasu a lokacin da wato ya mahaifinsa ya rasu a lokacin yana ciki alaihi salatu wassalam wa kafalahu jadduhu abdul muttalib sai ya zama kakansa abdul muttalib shine wato ya shi ya jibinci renansa da girmansa walamma balaga sitta sinina kharajat bi ummuhu ila madina yayin da ya kai shekara shida uwarsa sai ta tafi da shi madina ta zuru ahwalahu min bani najjar ta je don ta ziyarci kawunansa cikin banu najjar wato kawunan babansa kawunan kakansa abdulmutalib kenan an san mahaifiyar abdulmutalib yar madina ce da haka tuna madina aka haife ta cikin banu najjarin aka aka aure ta banu najjarin kawunan manzo Allah sallallahu tunda kawunan kakansa ne to ta je ta ziyarce su fa qamat bihi indahum shahran anan da ta je ziyaran ta zauna da annabi sallallahu alaihi a Madina annabin Madina ne fa yau a Madina shekararsa shida jama'a lokacin ma ba tana Madina ba tana Yasriba shekararsa shida da mahaifiyarsa kwana talatin suka yi wata guda cur a Madina a lokacin shekararsa shida kafin ya dawo Madina ya zo ya kafa mana daular musulunci sallallahu alaihi wasallam sun maraja addihi bayan wata guda ta dawo da shi a hanyar makka fama da ta yi rashin lafiya fi tsari a hanya fama ta sai ta rasu wa dufinat bil abuwa aka bi sai ta wani waje ana kira wani abuwa har yanzu wurin na nan ana ziyartar wurin faraja addi ummu aymana hadinatu ila makka a sai mahaifiyarsa ummu aymana a sori ku yanga baban sannan ummu aymana mai renansa ta dawo da shi makka ila jaddi abdul muttalib ya zuwa ga kakansa Abdulmuttalib manzo sallallahu alaihi a gabansa mahaifiyarsa ta rasu sallallahu alaihi wasallam ka san dama an shiya shi ma manyan ayyuka ka gaddara wani inda ba ma'aiki bane a ce wani dan shekara shida a wurin tafiya a daji mahaifiyar ta kamu da rashin lafiya su uku ba daga shi alaihi salatu wasallam sai mahaifiyar sai da Amina sai ita wannan ku ya garba batta sa umma mana ta yi rashin lafiya ta rasu a gabansa aka sa ta a rami aka binne ta a nan abuwa yana ganin wannan umar ta ɗauke shi ta dawo da shi makka ta miƙa shi wa kakansa abdulmutsali a wakila inna ummahu hamalat ba da inna ummahu humilat ba da zalika ila makka fa dufinat biha wani zuma malaman suka ce a bayan nan din an zo an dauki uwar tasa an maida ta makka an binne ta shi haka zalika ibn al-jawzi fil wafa ibn al-jawzi ya kawo nan cikin al-wafa al-wafa fi akbar mustafa sallallahu alaihi wasallam summa tuwfiya jadduhu wa umruhu samani sinina kakansa sai ya rasu shekaransa takwas kaga a duk shekara biyu sai wata babbar hadisa ta faru da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shekaransa biyu shekaransa an kashe banu sadi ya shekara biyu sai aka dawo da shi aka sake mai da shekara shekara biyu sai aka dawo da shi da ya dawo bayan shekara biyu shekara shida aka tafi da shi madina ziyara wata guda ya dawo gida aka dan kashe da abdul bayan shekara biyu abdul ya rasu shekara takwas shekara takwas yana nan Abu Talib da ya cika shekara biyu shekara goma kenan Abu Talib ya tafiya da shi zuwa kasan Sham kasuwanci a duk rayuwarsa zaka ga biyun nan mai yawansa na cewa alan biyawar misnaini maulidi sani sinani mab'asi sirrul kauni magdamuhu al-mubajjal a wani waje na cewa wa sirruhu fi sinani wa zaka sirrun azali sirrin annabi a lamba ta biyun nan take sallallahu alaihi wasallama saboda bayan samun Allah da bai da farko bai da ƙarshe na biyu a samuwa shine shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wasallama hasken sa fakafalahu ammu abu talib bi wasiyatin min jaddihi sai baffansa abu talib ya jibinci renansa da wasiya daga kakan nasa mahaifin abu talib kenan wa ammu abu talib ko shaqiqu abi abdullah shi baffansa abu talib shine shaqiqin babansa uwa ɗaya uba ɗaya suke da abdullahi baba da sulasula shi abdullahi shi abu talib shine babba a shekaru amma baba annabi ya fi daraja tun da shine baba annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma sayyidina abdullahi shine kani to amma Allah ya karbi ransa da wuri fasara abu talib huwa alhami lahu min a'da'ihi sai abu talib ya zama shi ke bashi kariya daga makiyansa to shi ke zan tsaya nan insha Allah sai mun sake da mu dora اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر لك بالحق والهادي إلى سادك المستقيم وعلى آله العزيز سبحانه وتعالى السلام عليكم